أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام والصلاة والسلام نعم eh lallai ba amma wannan din ya dan fi eh na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim kamar yadda muka sani irin wannan rana mukan yi karatu cikin wannan littafi na Riku Salihina wanda littafi da shi dan uwan Usman ibn Fode ya rubuta wato abdullahi bin fode wanda aka fi sanin sani da abdullahi gwandu to last week ko kuma mu ci wancan karatu na mu yi akan ɗabi'un annabi sallallahu alaihi wasallam wanda muka ce kamar tsakure ne cikin ɗaya littafi da muka gama karantawa to wannan babi zai mana magana akan az-zuhud anid duniya wa tawajjuh ila al-akhirah wato guje ma duniya da kuma fuskantar lahira an ce zuhudu za ka ga an jima ana magana akan zuhudu malamai masu jin tsoron Allah sannan kuma malamai masu gudun duniya to ba wai malamai ne abin kaɗai ya shafa fa ce wannan malami yana da zuhudu ana son kowa ma ya kasance haka ɗin to shine abin da wannan babi zai karantar da mu to malam ya ce wa yasrifu jami'a jami'a hammihi ila umuril akhira ana son shi ɗan adam musulmi ya kasance ya karkatar da dukkanin ƙarfinsa da himman shi ila umuril akhira zuwa ga al'amura na lahira saboda nan ne matabbata take nan za a koma da baki ɗaya nan ne inda gida na tabbata yake nan kan gida na duniya gida ne na rudi na ɗan wucin gadi zaman da ake a nan gidan duniya zama ne ɗan kaɗan can ne inda ake da rayuwa ta har abada mun gane ko can ne inda ake da rayuwa wanda rayuwan da ba a mutuwa to sau yashe in mun fahimci cewa can ne inda rayuwa take nan gida ne na jarrabawa to sai mu kokari mu ci jarrabawa domin samun gida na lahira din shi yasa malam ya soma da wannan yace lallai ɗan adam musulmi yana da ya kyautu ya karkatar da dukkanin himman shi zuwa gidan lahira wa ya khalifu duniya ya bar duniya wara a zahiri a bayan bayan shi ya kasance kullum abin da za ka tuna shine gida na lahira ɗin duniya kan wanda za a bari ne kowa ya zo zai batta kowa da yake kanta kuma zai ƙare Allah na cewa kullum man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram wa yaltaji'u ya karkata ilallahi zuwa ga Allah. Wannan shine wato asalin zuhudu ɗin, wa ya tafakkaru ya tsoma tunani ko kuma ya ci gaba da tunani filmoti cikin al'amari na mutuwa. Duk wanda yake raye babu babban al'amari da yake gaban shi na jarrabawa kamar mutuwa ɗin, to ya kasance tunanin shi ya koma wannan. La'annahu saboda shi ya hunul masa'iba wato can ne karkatan al'amura wanda masiba masiba take kai babu babban tashin hankali kamar mutuwa kuma inda tashin hankali yake ba wai fitar rai da sauransu ba a'a me za a tarar tunda ba a dawowa nan gidan duniya a zo a yi gyara to kaga shi ya zamanto babban masiba kenan abinda za a tarar a gidan lahira din ومن أراد الجمع بين الدنيا والآخرة أراد محالا duk wanda kuma ya kasance yana nufin ya haɗa duniya da lahira a wajen son da yake yi yana son duniya yana son lahira to wannan ya nufin ne jam'a mahalin wato ya haɗa abin da ba zai taɓa yiwa ba dole ka zaɓi ɗaya in gane ko in duniya kana duniya in lahira kana lahira in aikin duniya kana aikin duniya in ko aikin lahira kana aikin lahira to idan muka fahimci haka wajen neman duniyan naka shine ka bijiro da lahira a ciki eh ina neman wannan abin menene hukunci a cikinsa wala yajuzu lahu an yaf'ala filan hatta kuma hatta ya alama hukumar lafi bi halatta ga dan adam musulmi bai aikata wani aiki sai ya san hukuncin Allah a ciki to sanin hukuncin Allah a ciki shine sanin lahira ka sani akwai ƙarshen duk aikin da ka so mai akwai kuma ranar da za a tantance wannan aiki din to shine abin da malam yake faɗa a nan saboda haka wa man arada al-jama bayna ad-dunya wal akhirati arada mahalan wa zahabata anhuma'an sanan duk wanda yace su din biyin zai tara to ya zai tara abinda ba za su taru ba sannan kuma dukkaninsu za su tafi su bar shi zai kare ba duniya ba lahira mun gane ko zai kare ba duniya ba lahira don ba za su haɗu ba saboda haka faktar nafsuka ya kai ɗan uwa ka zaɓa ma kanka mafita in duniya kake nufi to shi kenan ga ka gata in ko lahira kake nufi to wannan kuma sai ka yi shiri wa iyaka ya ce ka shaidinka wali ya asumin maulaka da ɗeba tsammani daga majibincinka shine Allah ka ce Allah kamar Allah ya barka wasu za ka ga suna faɗin irin wannan miyagun maganganu kana ɗeba tsammanin ni'ima to wannan kada ka shiga cikin wannan yanayi ɗin wahazar al'amani ka ji tsoron al'amani burace-burace ka ji tsoron burace-burace ka kiyaye kanka daga buri saboda mene fa innaha itizaru hamsin yu'limuka gammaha domin wannan bu fa innaha igtiraru hamsin domin wannan buri wato abin rudi ne yana da rudi guda biyar wanda yu'limuka zai zai kona maka rai gamma ha fushin da zaka samu in dai ka sanya buri a gabanka fi duniya a nan gidan duniya wa wa ukhra da wata kuma fil akhirati a gidan lahira wanne bakin ciki zai dora maka zai dora maka wato wannan bakin ciki na kasratul mizahi yawan jayayya wa kasratul kalami da yawan magana, wa ta'arrufi bin nasi da neman shigege cikin mutane, wannan duk in ka sanya ma kanka buri, to kai kenan kana neman mutane su san ka. Mun gane ko? Wa ifsha'is sirri zai sanya maka watsa asirri abin da yake ya kasance ɓoyayye ilayin zuwa gare su, abin da yake sirrinka nema za ka je ka bankaɗa shi saboda me kana neman wannan kana neman ruɗuwa da wannan gida na duniya ɗin wa shakwa bi halika ilal khalqi sannan kuma zai saka ka dinga kai kukan halinka zuwa ga ɗan adam saboda me ka zaɓi duniya mun gane ko duk wanda ya zaɓi duniya to wannan shine inda zai kai shi wanda duk ya sanya buri a cikin zuciyar shi to ga inda zai kai shi baka da sirri kullum kukanka zuwa ga jama'a kai kenan da yawan wato miza yawan abin nan wannan yana nan cikin risala watar kulmizahi wal jidali fid dini muna mun yi shi a babin farko na cikin risala wato aibanta mutane ko kuma ba'a da dai sauransu to waɗannan su ne malam ya ce ɗalabin rahati fi duniya homukun kasancewa wai a nan gidan duniya kana son raha sararawa to wannan hunkun hauka ne saboda mene kana ƙarƙashin jarrabawa ne har in kace hutu kake so a gidan duniya to wannan hunkun hauka ne ma tsagwaranta. Wa makalimatin nasi gana muhala dama, wannan ko neman mutane sai ka yi magana da su, to abinda za ka iya girba a wannan waje shine nadamatin nadama ne. Daga baya za ka je ka yi ɗan da na sanin menene ya kai ka. Wasuntu anhum salamatin to amma ka ga shiru anhum daga barin jama'a ɗin, wannan salamatin kuɓuta ne. Fama ya zuwa ilaika minhum galiban illa babu wanda zai karkata ilaika zuwa gare ka minhum daga cikin ‘yan duniya galiban a mafi rinjayen lokaci, illa illa mukazziban sai dai wanda yake makarici. In ka ce har sai ka nemi yardan mutane sai ka tara su, to ka sani za ka tattaro fa har da makaryata a ciki. Kai ko ka san menene zai faru a wannan waje ɗin. aw gairu muhassilin ko kuma wanda ba shi da wanda wanda ba shi da wani objective a rayuwar shi ba shi da abin da yake so yayi to su ne za su zo su kewaye ka saboda haka fa ashabahum bisumtin kayi abota da irin waɗannan 'yan duniya da yawan shiru a cikin al'amarinka ai mun karanta a cikin ɗabi'u na annabi sallallahu alaihi wasallam baya yin magana illa lihajatin sai dai idan da akwai wani biyan bukata ga maganan da zai yi nan ne zai buɗi baki yayi ba kawai haka ya nemi ina inda magana yake je ya gama wannan sannan ya koma wani waje ya je ya dora wani ya je ya ci gaba ba malam yace li'anna ammatihim domin mafi yawan mutanen al'amar mafi yawan mutanen duniya ma baina jafin motasifin au matsarin mutakallifin mafi yawansu suna tsakanin abin da ya kasance jafin muta'assifan wato mutum wanda yake in an ce jaf wato marashin arziki muta'assifan ne hanci ne na farko kenan au matsarin mutakallifin ko kuma mutum wanda ya kasance matsar wato marowaci matakallifin sannan ko mai ɗora wa mutane nauyi a tsakanin nan za ka yi ta rayuwa saboda haka kaga ya kamata ka yi makanka kiyamun laili malam ya ce falaisa tasiri bil awwal bi aswai min al igtirari bis sani bai kasance tasiri da na farko cikin mutane biyun nan ba bai kasance shine yafi muni min al igtirari daga rudin nan bisani da mutane na biyu ba wato mutum na biyu mai siffa na biyu da mai siffa na farko duka abin abin abin zargi ne farra'ayu eh annaba da an an an ba'uda jami'an fara'a mala yace fara'a sai na gani shawara na anan an ba'uda jami'an sai ka kauce ma dukkanin waɗannan guda biyu din mun gane ko ka koma me fi hezin nadamati wato saboda guje ma kada kada fi hezil adami wato ka kauce musu ga baki daya saboda nisantan rashi a tsakani domin duk wanda kai abota da shi ka rasa rabo mai yawa na abin da kai kuma kake nema ya Allah ka tsare mu eh hatta la ta'sira ra'i minhum wala li hafa'in har ba za ka har ya kai ka guje musu inda ba za a samu tasirin bullowansu cikin al'amarinka ba ko kuma bullowanka cikin al'amarinsu wala li hafa'il hakan nan ko ba za a samu wato gushewan basira tare da kai ba nan a wannan magana ɗin shi a wannan littafin ya mana za mu magana akan yadda za a yi abota ma da kowa da kowa ai gashi kuma duk da haka ba wai yana nufin ka guje ka bar mutane ba ne shi yasa yi wayancan babin to ya zan yi abota da irin wannan shi kuma mai wannan hali yaya zan yi abota da shi an ce abota yaya za a zauna da shi yau ya zama dole kana cikin su dole zaka zauna da su abota to wani iri za a yi ko kuma zaman wani iri za a yi a tsakani na'am Malam ya ce, To, hakan zai zama ne ma imtisalil amri wa nahayi fihim tare da misaltuwa da umarni da kuma hani, kamar yadda dai muke karanta cikin hadisai da ayoyi na Alkur'ani. Fihim cikinsu. To, Malam ya ce, Wa rahmati wasilati likulli musulmi. To, kaga rahama shine jin kai, wasilati da sada zumunci. Wannan aiki ne wanda ya zamanto da'iman likulli musulmin ga kowane musulmi. ai mun yi ta maganar nisantan jama'a nisantan kaza to amma fa ka sani wannan rahama jin kai da yake tsakani hadisai da yawa sun zo sun yi bayani a game da shi nabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa mana cewa tsakanin musulmi da musulmi wajen jin kansu jin kai da yake tsakaninsu da soyayya da yake tsakaninsu to kaljasadul wahid kaman jiki ne wanda yake guda ɗaya kaman jikin mutum ɗaya ne sai aka samu ɗan gaba yana yin ciwo a cikin a cikin jikin ɗan adam to sai kaga duk sauran gaɓaɓuwan sun kai ma wannan gaba gudunmawa yatsa ɗaya ne yake ciwo amma ƙafa ta yi zafi kai ya yi zafi hannu ya yi zafi ko ina ma ya yi zafi sun kai masa gudunmawa na wannan ciwon da yake yi wannan shine wato abin da ke tsakanin ɗan adam musulmi shi da ɗan uwan shi wani waje kuma na sura suna cewa kalbiniyan wato mu'amala da jin kai da tausayi a tsakanin musulmai kalbiniyani kaman gini ne wanda ya shidda babu huba ban shashin gini yana karfafa shashi gefen gudu yana karfafa gefen yamma na yamma yana karfafa gefe na gaba wanda in kai kokarin rushe wannan shine rabuwa da su to sauran sauran da su samu rauni mun gane ko to shi dan adam musulmi ya sani wannan yana nan likulli musulmin ga kowane musulmi wallazi ya ina ala zalika bi tawfiqillahi ta'ala al-iqbal ala ma ya'nika wanda zai abinda zai yi taimako akan wannan da dacewan Allah madaukakin sarki shine al-iqbal fuskantan alama ya anika kan abinda yake gabanka mun gane ko yawa ka damu da abinda yake gabanka wa tasabbur da kuma yin haƙuri fi tariqil haqqi akan hanya na gaskiya mun gane ko to shi ma nan din sai kai hakuri saboda duk hanya na gaskiya zaka same ta tana da wahala tana da wahalar ruko shine yasa Annabi sallallahu alaihi yake faɗa mana cewa a ƙarshen duniya musulmi zai kasance duk wanda ya da awan cewa shi musulmi ne to kamar yana rike da gaushi ne na wuta yawa yana nan yana tarerayen shi da zafi da kuna hakan nan yana tarerayen shi domin abu kaɗan zai kai ya wurgar wurgarwar kuwa shine barin musulunci ga baki ɗaya to saboda haka hanya na gaskiya yana neman haƙuri in dai za a bi shi yawa fa innaka idza wafaqta shari'ata wala hazta al-haqiqa fala tubali man khalafa ra'ayika min khaliqatin domin kai idza wafaqta shari'a har in ka dace da shari'a ka dace wannan abin da kake kai wato kana kan shari'a ne na gaskiya wala hazta haƙiƙa ka fahimci wato haƙiƙa ne yanda al'amarin yake to fala tubali dan uwa musulmi ba zai damu ba man khalafa ra'ayika duk wanda ya saba ma ra'ayinka kada ka damu da wannan fasda bima tu'mar wa a'rib anil jahilin kai dai kawai je ka ina aka umarce ka kai tunda shari'a ce yawa kada ka damu da wane ne menene kuma za a ce in dai ka dace da shari'a to wannan sai ka sai ka ci gaba da sai ka ci gaba da aikatawa eh fala tubali man khalafa ra'ayika min al min al khaliqa wato kada cikin wanda duk aka halice su kada ka damu da dan sun saba ma ra'ayinka wa man tafakkara fi ma salafa wa nazara fil ma'adi to hana alaihi jafa'ul haqqi to duk wanda yayi tunani ya kasance har ya samu iya yin tunani fi ma salafa cikin abin da ya riga ya wuce sannan wani zara ya samu zai iya yin tunani filmi adi cikin ina ne za a je ƙarshen ka iya tunanin abin da ya wuce sannan ka iya nazarin ina za a isa to wannan har in ka samu wannan wani zara filmi adi to hana alaihi jafa'ul khalqi to a wannan lokacin ne fa za ka ga saba matarkacen abin da aka halicce shi ya iso maka wato har in ka iya tunanin ga inda ka fito ga inda ka wuce sannan kuma ga inda ka fuskanta fa na gaskiya a wannan lokaci har in kana son cimma nasara sai kuma sai ka saba ma wayannan halki halitta saboda me mafi yawa daga cikin wayanda za ka yi abota da su ba wayanda za su faɗa maka gaskiya ba ne ba waɗanda za su ja ka zuwa ga gaskiya ba ne ba waɗanda za su nuna maka gaskiya ba ne ballan kana ka bi ta wayan tuɗi aksar man fil ardi yubilluka an sabilillah in ka ce za ka yi biyayya ma mafi yawa waɗanda suke kan bayan ƙasar nan wai har sai ka wadatar da su da cewa sai sun yarda da kai da abin da kake kai to wannan za su batar da kai daga barin gaskiya saboda haka sai ka san ina ne ka fito sannan ina za ka je menene himmanka a inda ka fito kan ya riga ya wuce amma inda za ka je yanzu ne an jima gobe jibi duk bai wuce a cikin waɗannan kwanakin ba ya za ka same su a can to shine abin da malam yake faɗa mana a nan wannan shine asalin zuhud ɗin wala ya ga tarro bi ɗulfihim kada kada kada kada ka ruɗu bi lutfihim da shafa kada suke yi suna ana shafan wai gashi ta inda ya kwanta to kada ka ruɗu dan mutanen duniya suna shafa ka ta inda kake so ba za su faɗa ma gaskiya ba za su zo su karanci menene tunaninka sai su ɗora ka akan wannan shi yasa duk ran da ka rasa wanda zai iya fitowa ya faɗa maka gaskiyan al'amari to kana cikin wanda suka yi rashi a duniya in dai ba za ka samu wanda zai iya faɗa maka gaskiya ba sannan kai kuma ba za ka karɓi gaskiya ba za ka karɓi gaskiya ne kawai in ya dace da abin da kai kake so har aka gane ka kai ba in fa ba abin da kake so ne aka faɗa maka ba kai ba ba maganan da kake ji to shi mutanen duniya za su koma duk shawaran da ka kawo musu har in ka iya kawowa sai su baka shawara akan abin da kai kake so ko da abin da kake son nan ko kake so ka yi zai kasance wato masifa a gare ka mun gane ko to shine malin yake ce mana wala ya ga tarru bi lutfihim kada kada shi ɗan adam ya yaudaru bi lutfihim da wato lallaɓa shi da mutane suke yi. Wa alzimus sumta ma'aman yukrahu kalamuka, wata kallam ma'aman laka fi kalamuka fa'idatin, malam ya ci gaba da ba mu shawara, wa alzimka lizimci asumta shiru ɗin nan. ma'aman ya rahu kalamuka kan duk wanda yake kin zancenka. In dai gaskiya za ka faɗa wa mutum shi ko baya so to shiru ya fi shi. Sannan ya ce, watakallam ka yi magana ma'aman laka fi kalamuka fa'idatin, wanda yake ka yi magana da wanda yake jin zancenka ko kuma yake ganin fa'ida a cikin abin da za ka faɗa. shi yasa zaka samu duk wanda ya zanci zudu to zaka samu maganan shi kaɗan ne zaka samu shirinsa ya fi maganan shi yawa shine abin da malam yake faɗa mana a nan wajen domin annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa mana cikin hadisi kowane safiya akwai wata gaba guda ɗaya wanda take zuwa tana godo a sauran gaɓaɓuwa ga baki ɗaya na jikin ɗan adam wace gaɓa kenan ita ce harce saboda ita ne ita ce ummul haba'is na duk abin da za a shishirya eh duk abin da za a shishirya to duk sauran gaɓaɓuwa suna jin tsoron abin da harcen nan zai fitar domin raɗaɗin abin da zai dawo a sauran gaɓaɓuwa yake sauka saboda haka ɗabi'a na shiru ɗabi'a na taƙaita zance ɗabi'a na kamewa daga barin mutane ɗabi'a ne na masu jin tsoron Allah masu gudun duniya ina ne in sun yi shirin me suke tunawa ya tafakkaru na fi halƙis samawati wal ardi suna tunani ne cikin halittar sammai da ƙarshe suna karewa da cewa rabbana ma khalaqta hadha batila ya Allah baka halicci wannan dan wasa ba in ko baka halicce su dan wasa ba to Allah shi ya halicci duniyar da abin da ke cikin ta suna fadar ya Allah baka halicci wannan dan wasa ba shi sun san da akwai dalili kai kanka da akwai dalilin ka sai ka koma can wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun to sai su koma wannan waje su tsaya in ka gansu ibada ka gani duk ɗabi'an da zaka gani a jikin mai zuhudu to ɗabi'a ne na ibada saboda me ya tattara komai da komai nashi ya koma zuwa ga Allah menene yake kallo gidan lahira kawai menene burinsa ya za ya isa lafiya menene menene babban hadatinsa ya samu isa lafiya sannan kuma ya samu sa'ada a nan gida na lahira saboda haka sai mu yi zaɓi a tsakaninmu wanne ne muke so ina kuma za mu nufa ina gadin za mu tsaya a nan saboda lokaci amma ba mu gama shi wannan babi ba insha Allah a karatu na gaba za mu tsora abinda muka karanta muka dace Allah ya ba mu lada a kai inda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh صلى على النبي الكريم اللهم صل على محمد وارحم محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أن سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين